إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه muna ƙara godiya ga Allah har yau da ya sake ba mu daman gabatar da karatun wannan littafi mai suna bulugul mara a wannan halaka ta iyaye mata masu karantarwa wanda za mu tashi a nawan littafi hadisi na 456 hadisin abu huraira muna cikin kitabul jana'iz wa an abi huraira ta radiyallahu anhu fi qissatil mar'ati allati kanat taqummu al masjida فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلو فدلوه فدلوه فصلى عليها متفق عليه وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة ظلمة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليه وإن حديثنا أبو هريرة الله يقارى ما سيدا حديثنا وإن يازو ينباد في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد لا بار وتماتا وتشتكي شارا مسلاتي من الله sallallahu alaihi ita aikin ta shine shara tana sharar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya zo bai ganta ba fasa'ala anha annabi sa'ala anha annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tambaye ta ina wance mai sharan masallaci faqalu sai sahabbai suka ce masa matat ai ta rasu faƙara sai manzo Allah ya ce afala kuntum azantumuni shine ba ku sanar da ni lokacin da ta rasu ba faka annahu saggaru amraha kamar su ma'ana sun kaskanta sun abin nan sun ɗauki al'amarinta kamar ƙaramin al'amari ne kawai mai sharar masallaci har yana da wani matsayin da in ya mutu a ga manzo Allah suka ɗauki kamar al'amarin kamar ƙaramin al'amarinta ƙarami ne faƙala sai manzo Allah ya ce dulloni ala qabriya ku je ku nuna mini kabarinta fadallahu sai suka nuna ma manzo Allah kabarinta fa salla alaiha sai manzo Allah ya mata sallah salatul ghaib wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wazada muslim muslim ya ƙara a cikin ruwayarsa sun maƙala sannan muslim yace sun maƙala yace sannan manzo Allah yace inna hadhihi qubura lalle waɗannan ƙabururuka da kuke gani a wurin nan inda aka binne wannan matar mamlu'atun zulmatan ma'ana makare suke da duhu ma'ana cike ƙabururukan suna cike da duhu ala aliha ga masu ƙabururukan amma wa inna allaha yunawwiruha lahum Allah yana haskaka musu wannan ƙabururukan nasu bi salati alaihim sallar da nayi musu dalilin wannan sallah daga wannan matar da aka ɗauki al'amarinta ba wani abu ce amma dalilinta har ma waɗanda suke makwabta ko waɗanda suke cikin wannan makabartar sun samu haske sanadiyar sallar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi in wannan hadisin yana nuna mana cewa ana so mutunan da sallah akan mamaci ta kubuce masa ko da ka zo an gama sallah an binne mamaci to an so ka yi masa sallah akan kabarinsa tana iya zuwa kan kabarinsa ka yi masa sallah ko son yin haka wannan babu jayayya tsakanin malamai game da wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ma wannan mata sallah a kabarinta imam ahmad yake cewa wanda yake shakka a cikin sallah akan kabari to wannan shari'a ce tabbatacciya kuma bai kamata ba mutum ya yi inkarinta ya zo a cikin subulus salam aka ce sallah akan kabari ga wanda sallah gawa ta kubuce masa akwai hadisai waɗanda suke nuni akan haka sannan kuma a cikin wannan baban irin baban da irin wannan maganar an samu wajen mutum tara daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka rawaito wannan waɗanda suke cewa yin sallah akan kabari wannan ya keɓanci manzon Allah ne kadai wannan aka ce ba su da wata madogara saboda da'awar khususiyya sabanin asali ne inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi babu wani dalilin da yake nuna cewa khususiyya ce ta manzo Allah sannan ana son sanar da makusantar mamaci da abukansa da kuma duk wanda yake da wata mahada ga wannan mamaci game da rasuwarsa to yana da kyau a sanar da shi rasuwarsa wannan baya daga cikin anna'i ma'ana sanarwa da aka yi hani game da ita wannan baya daga ciki sanarwar da aka yi hani game da kururuta sanarwa ta mutuwa wannan baya daga ciki don an sanar da makusantansa da abokansa da duk wanda yake da alaka da rasuwarsa sannan kuma a cikin wannan hadisin akwai bayani abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake a kansa na tawadu'i manzo Allah mutum ne mai tawadu'i mutum ne mai sauki ga al'ummarsa kuma yana binciken halayen da al'ummarsa suke ciki kuma yana tsayuwa da haƙoƙinsu kaga wasu sahabbai ba su ɗauki wannan aikin da wannan mata take na saran masallaci wani abu ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo bai ganta ba sai da ya tambaya ina take ko sannan kuma manzo Allah yana himmantuwa da duka abin da yake maslaha ne ga al'umma a addinin su da duniyar su don haka kenan manzo Allah ya kamata ya zamanto abin koyi ga dukkan wanda aka jibinta mishi wani al'amari na al'amuran musulmi a rika binciken halayen da mutane suke ciki musamman ma wanda aka saba aiki da shi ba a ganin shi sai a tambaya ina wane menene dalili ba a ganin shi har a san halin da yake ciki ko sannan kuma a wannan hadisin ana tabbatar mana da duhun kaburruka da kuma haskensu wannan abu ne wanda yake tabbatacce akwai dalilai waɗanda suke nuni akwai kaburruka waɗanda suke masu duhu akwai masu haske sadifan da waɗanda suke cikinsu sannan wannan hadisin na tabbatar mana albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma addu'arsa don Allah ya zan ya sanya shi shine dalilin haskaka kaburruka ga masu su abinda ake nihi addu'a a nan shi ne wannan sallah saboda manzo Allah sallallahu alaihi sallama ba wai ya yi mamata sallah ba ne gaba ɗaya ko sannan kuma wannan hadisin na nuna mana an yi hani game da wulakanta musulmi duk yanda matsayin shi yake duk yanda kake kike ganin mutum kike ganin yar uwarki musulma ko kakane komin kaskancinta to baya halitta wulakanta ta sannan kuma wannan hadisin na nuna mana falalar kula da masallatayya da tsabtace masallatayya Allah yana cewa qashira baitiya ku tsarkake ma'ana ɗaki na sannan wannan hadisin na nuna mana addu'a tana amfanuwar mamata a cikin sallah ko a wajen sallah malamai sun saɓani game da abinda muka yi magana a kai wanda sallah ta kubuce mishi ta mamaci suka yi saɓani a cikin lokacin da ya halitta mutum ya yi sallah hanafiya da malikiya sun ta akan cewa ya halitta mutum idan sallah ta kubuce mishi ta wani mamaci yana iya yaje yayi wannan sallah matukar wannan mamacin bai canza ba ma'ana matukar bai ma'ana bai rube ba ya lalace ko wannan kuma sabanin hali da zamani da kuma lokaci shafi'iyya kuma sun ta yi akan cewa ya halitta matuƙar mamacin nan ma'ana bai rududduge ba to ya halitta ana iya aje a yi mishi sallah a kabarin shi hanabila su kuma sai suka kaddara cewa matuƙar bai huce wata ɗaya ba kenan mutum da daman yi masa sallah matsaunin bai huce wata ɗaya ba da rasuwa sai suka ce bayan wata ɗaya haramun ne imamu ahmad ya ce mafi yawan abin da na ji shi ne wannan kenan ana da daman yi mamaci wata sallah har zuwa wata ɗaya bayan wata ɗaya da rasuwarsa zuwa wata ɗaya da rasuwarsa ibn al-qayyim a cikin alhadi yake cewa annabi sallallahu alaihi sallama yayi sallah akan kabari bayan dare daya bayan rasuwan mamacin da dare daya wani lokaci bayan dare uku wani lokaci bayan wata kenan bai iyakance lokaci ba don haka magana wadda ta firin jaya cewa ana iyakancewa idan mamaci ya rasu kuma kai kana daga cikin wanda ya kamata su yi masa sallah yanar za ka yi masa sallah amma idan ya rasu kai baka daga cikin ma'abuta yi masa sallah to ba za ka yi masa sallah ba wannan ke wa an huzaifata radiyallahu anhu daga huzaifa Allah ya kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yanha anin na'i ko annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance yana hani game da ba da labarin mutuwar wani mutuwar wani mutum da kuma kururuta mutuwarsa shine a yi kira a cikin mutane ana cewa wane ya mutu wane ya mutu don a halarci jana'izarsa shine ake ce ma'an na'ayo wannan hadisin rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi wa tirmizi da tirmizi وحسنه كما يا إنغنتاش وأن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبي هريرة الله يقارى مسيردا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا سنر درسور نجاشي أراند يموت ko a ranar da ya rasu ya sanar da mi da rasuwarsa wa kharaja bihim ila al-musalla ya fita da sahabbai zuwa ga filin sallah fa saffa bihim yayi safu da su wa kabbara alaihi arba'an ya masa kabbara hudu mutabaqun alaihi bukhari da muslim suka rawato shi waɗanda hadisan guda biyu hadisin huzaifa ko da hadisin abu huraira akwai hani game da sanar da mutuwar mutane eh mutum kamar yadda mutanen jahilai suke yi jahiliya suke yi idan wani babban mutum ya rasu daga cikinsu sai a tayar da wani ya hau abin hawa yana kira a cikin ƙabiloli yana sanar da su rasuwar wannan cewa wane ya mutu ya ƙabila wane muna sanar da ku mutuwar wane ya ku ƙabila kaza muna sanar da ku rasuwar wane ya ku ƙabila kaza muna sanar da ku rasuwar wane ko to wannan irin wannan sanarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ta amma hadisi na Abu Huraira a cikin shi ana son sanar da mutanen mamaci da makusantansa da duk wanda yake da alaka da shi to su wannan ana iya sanar da su rasuwarsa don su halarci mu jana'izarsa da yi masa sallah da binne shi wannan na daga cikin abin da ake so to irin wannan sanarwar wancan hani na annabi bai shahe ta ba ko da haka malamai sai suka yi saɓani a cikin sallar abin nan sallar wanda baya nan kayan lawan rasuwa wani kuma yana nesa baka iya zuwa wajen yana wata ƙasa misali to menene matsayin yi masa sallah ku da annan misali a ce wani ya rasu a Najeriya ko yana a Amurka ko a wani ko a Saudiya wani babban malami ko kuma wani babban abin nan to yaya ku da annan yi masa sallah abu hanifa da imam malik da mabiyan sun ta akan cewa ba a shar'anta wannan ba amsa su kuma shine kissar najasi manzo Allah wannan ya shahi manzo Allah ne kadai suka ce kenan da haka bai kamata ba sallah na wanda baya nan yana idan labarin mutuwar sai ya kawo muku imamu shafi'i da ahmad bin hanbal da mabiyansu sun tahi akan cewa an shar'anta shi dalilin waɗanga hadisan da cikin sahih bukhari da muslim khususiyya da ake cewa wannan ya keɓanci manzon Allah ne suka ce wannan ana buƙatar ina dalilin da yake nuna haka kuma babu dalili suka ce akan haka amma shi shekul islam sai ya tsaya tsakiya ibn taimiyya rahimahullah ya ce idan shi wanda baya nan ba a yi masa sallah ba can inda ya rasu kamar shi na jashi tunda na jashi ya kasance yana akan addinin ma'ana nasara kirista amma ya yi imani da manzan Allah ko yana ce ba don al'umma ta wasu abin da bujire min su abin da na je na rike masa ruwa ya rike a ruwan la'ina zuba mashi ko da aka sai suka ce kenan idan shi wanda baya na labarin mutuwarsa ya kawo muku sai zaman ce inda yake ba a yi masa sallah ba to a nan an shar'anta ku da annan kuna iya yi masa sallah ko wannan shine abinda shekul islam ya faɗa ya ce in an riga ai masa sallah to sallar farlanci damar sallar jana'iza farilla ce ta kifaya in an samu wadda suka yi suna iya ɗoke ma wani ko sai shi kenan a wannan lokacin ta faɗi ga sauran musulmi wannan magana ruwaya ce daga imam ahmad sannan ibn al-qayyim ma ya inganta wannan ruwaya a cikin alhadi saboda wasu mutane sun rasu a zamanin manzan Allah daga sahabbansa waɗanda ba sa nan amma bai tabbata ba cewa manzan Allah ya yi ma wani sallah salatul ga'ib daga cikinsu ko shekul islam ya ciro daga imamu ahmad cewa idan mutum na ƙwarai ya rasu to za a yi masa sallah ya kawo hujja da wannan kissa ta najashi amma a sheikh abdurrahman sa'adi shi ya rajaha wannan tafsilin da aka yi kuma a najar haka ake yi suna sallah akan mutunan da yake da wata falala mutunan da yake da wata daraja akan musulmi in ya rasu suka ji labarin rasuwarsa suna yi masa sallah kamar misali a ce wani babban malami wanda ya ma musulunci hidima suka ji labarin rasuwarsa daga wuri mai nisa suna yi masa sallah wanda ba shi ba kuma ba sa mashi sallah shi ya sa ibn qayyim ya ce mafi ingancin maganganu shine wannan magana kenan in yana daga cikin ahlul fadli kenan ana iya ayi masa sallah wanda ba shi ba kuma sai a abin da shi wa ana abi wa ibn abbas daga ibn abbas radiyallahu anhu ma qala yace سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفي ناجي من زمان الله ناتشيوا ما من رجل مسلم يموت babu wani mutum musulmi da zai mutu fa ya koma ala janazatihi arba'una rajulan a samu mutum arba'in su tsaya akan gawarsa la yushrikuna billahi shay'a ba sa shirka da Allah da komai illa shafa'ahum Allah fihi sai Allah ya ba su cetonsa sai Allah ma'ana ya ba su cetonsa wannan hadisin muslim ya rawaito shi kenan sallah akan gawa ceto ne daga masu yi mamaci sallah da shi mamacin duk lokacin da adadin masu sallah ya yawaita to wannan shi yahi don addu'ar ta yawa neman rahaman ya zamanto mai yawa istighfari ga mamaci ya zamanto mai yawa kenan samun mutum arba'in na musulmi su yi sallah ga mamaci su nema masa ceto to wannan yana tabbatar da wannan abin neman mai tsada daga Allah Allah na karɓa addu'ansu a cikin wannan mamacin kuma ya ba su cetonsa kenan kun ga wannan yana nuna mana falalar kaɗaita Allah da bauta shi kaɗai da nisanta shirka da dukkan hanyoyin shirka kenan kaga tauhidi da bauta ma Allah shi kaɗai yana da falala wannan na sanya ka ceci ma ɗan uwanka musulmi a matsayinka na musulmi wanda ba shirka da Allah don haka an sunanta sallar jana'iza jama'a saboda ijma'in musulmi saboda haka manzo Allah ya aikata kuma sahabbansa haka suka yi bayansa haka kuma aikin ya ci gaba shi yasa ake cewa kuma sunna ne kada sahun masu sallah akan gawa ya zamanto ƙasa da sahu uku nan ko da mutanen ba su da yawa sai a raba su kashi uku su yi sahu uku haka ba haka ake so nan babu makawa ya zamanto wanda za a yi masalla ya zamanto musulmi saboda kafiri ba a karban ceto ko an masa sallah banza ce ko an nema mashi gafara banza ne saboda wannan nema ma kafiri gafara wannan ƙetare iyaka ne zalunci ne kuma a cikin addu'a wa an samurata bin jundubin daga samura ɗan jundubin radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda ƙala ya ce sallaitu wa ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam na yi sallar gawa bayan manzon Allah alam ra'atin akan wata mata matat fi nifasiha da ta rasu a cikin jinin aihuwarta mana wajen aihuwa ta rasu faƙama wasa ƙaha sai tsaya tsakiyarta shi sa in mace ce za a ba za a yi musalla wanda alliman zai tsaya tsakiyarta in namiji ne sai ya tsaya mi ya tsaya wajen kansa ko idan kuma maza da mata ne sai a gabatar da mata maza mata baya in kuma maza ne manya da yara maza da mata sai a gabatar da mazan sannan a sa yara su biyo mazan sannan matan su koma can ƙarshe wannan hadisin na nuna mana kenan ana son limami wanda zai ma mace sallah ya tsaya tsakiyarta ko wannan shine abin da aka yi so amma abin da ke wajibi shine huskantar da wani bangare ko wani yanki na mamacin zuwa alƙibla namiji ne ko mace wasu malibai suka ce hikimar da yasa aka ce a tsakiyar mace ma'ana wannan shi ne yin sutura suturce ita mace daga mutanen idan in liman ya tsaya a tsakiyarta ke da waɗanda an baya ba kowa ke ganin ta kaga mace hatta da gawarta ma'ana ana ƙoƙarin suturce ta amma wasu mata sai su ba jikin su malam gashi nan sai dai a hankali anan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ba mu da kusan kuran da muka Allah ya yi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله in ka musu tambaya har ƙarshe gun